أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wanda shi ne darasinmu na 168 kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda 'yan uwa suka sani littafi na farko littafin daf'u'i hamilin tirab an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammadu al'amini shantiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a darasin wato za mu tashi ne a darasi na 168 kenan a matsala ta wato 690 kenan a cikin littafin asilatul qur'an al-majid a cikin suratu taha domin ita ce take wato akan wato jerin ayoyin da za mu tashi wato akan su muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to eh kafin mu tashi a wannan mas'ala ta mu akwai dan istidraki kadan da ya kamata mu yi bayani a kansa shine a mas'ala ta 689 inda fadar Allah subhanahu wa ta'ala walaula kalimatun sabaqat min rabbik lakana lizaman wa ajalun musamma kina in ba da kalima ta gabata daga wato ubangijin ka ba da azaba ta da zimce su tun a nan duniya ko kuma wato ajalun musamman da kuma jinkiri da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cewa za a kama su da azaba nan ba ana nufin ba azaba ta duniya Allah yana iya kama su da azaba ta duniya amma waccan azaba ta lahira da suke nema a kawo wanda Allah subhanahu wataala ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha da sauran ayoyi da suke nuna cewa a kawo wato azaba ko kuma suna cewa a gaugoto ma da azaba ta lahira a kawo ta duniya wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm hisab da sauran ayoyi to abin da ya kamata mu dan kara ciki shine kalmomin Allah subhanahu wataala abu ne wanda ba wanda ya isa ya canza su wala mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin amma wani zai iya cewa to ai an canza attaura da injila sai a ce a'a wannan wato an canza su ba wai ayoyin aka canza ba a'a an saka maganar dan adam ne a cikin wato maganar ubangiji amma wanda bai sani ba ne yake sa tsammanin kamar wato an canza maganar Allah ita maganar Allah tana da tabbace ba ta canzawa wannan kenan sai kuma kalmomin Allah subhanahu wataala Allah faɗi cewa ba sa da iyaka walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah wato ko da an kawo teku bakwai duk duniya ta kasance wato itacen duniya an mayar da su alƙalami ana son a rubuta kalmomin Allah wato ba za a iya ba sannan kuma ya ce qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi da dai a ce teku ko mu ce tekuna ko ko teku an gane ko domin al-bahr in mun dauke shi teku guda ko ko al-bahr jinsiya jinsin teku ruwan teku gaba daya da ya kasance shine wato matsayin taddawa wadda za a rubutu da ita sannan kuma aka ɗauko alƙalin ba a rubuta kalmomi ba za su ƙare ba ya ce walau ji ina bi mislihi madada da an zo da wani madadinsa a ɗora shi ya zama to shi ma za a rubutu shi da zai ƙare to nan kuma abin da ya kamata mu kare a nan ko da an kawo teku bakwai ko an kawo teku guda ko da an kama kawo teku har illa masha Allah kalmomin Allah subhanahu wataala ba za su ƙare ba da haka da ya kawo bakwai ko ya kawo teku ɗaya ce an ƙaro wani bayanin nufin an ƙara an ƙara ba za a cimma ilimin Allah subhanahu wa ta'ala domin ilimin Allah abu ne wanda baya karewa wannan shine abin da ya kamata wato a ce mun dan kara mas'alan mu da zamu tashi akan ta mas'ala ta 690 fa in qila idan aka ce injimalan ashabu sirat as-sawi ma'abuta hanya madaidaiciya wal muhtaduna shiryayyu wahidun abu guda ne kidan da a ce ma'abuta hanya madaidaiciya da a ce shiryayyu ai shiryayyu sune akan hanya madaidaiciya fama fa'idatu takrar to menene fa'idan maimaitawa fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasa ta'lamuna da sannu za ku sani an kace makafirai kenan da sannu za su sani man ashabu sirati sawi su wane ne to nan man ta ma'anar mutum guda ce amma kuma jam'i take dauka domin na ashab yana daukar jam'i man ashabu sirati as-sawi su waye suke akan hanya madaidaiciya wa madaidaita da kuma wane ne ya shiryu to kaga wani sai ce wato meye fa'idar kuma a kawo ashabu sirata su kuma a kawo manihita da domin abu guda ne a'a dan an hankalta mu wato abubuwa ne guda biyu na farko shi sirata kin ana so a nuna hanyar da suke miƙaƙƙa ce shi yasa aka ce ashabu sirata sawi an hankalta mu hanyar karan kanta manihita da kuma an hankalta mu wanda ya kama hanyar ya bi ta domin hanya miƙaƙƙiya daban wanda ya bi hanyar daban to sai an haɗa abubuwa guda biyu ga hanya miƙaƙƙiya ga wanda ya bi ta kenan ya biƙe ya bi hanya son sai an ka bambanta tsakankanin su ina fata an fahimta kuma a nuna maka cewa waɗanda suke akan hanya mai kakkiya su ne suke wato akan shari'a sai mun yi hattara fasa ta'lamuna man ashabu sirat as-sawi warshe yana da an-naql anan a cikin wato ilmul qira'at ilmul qira'at ashabu sirat as-sawi idan muka duba ana karanta shi da sadun kuma ana karanta shi da sinun qumbul wato ɗaya daga cikin ruwat na ibnu kathir da kuma wato ruwais wanda shi kuma ɗaya daga cikin ruwat na yaqub sun karanta da sinun man ashabu sirati da sinun suke karantawa sannan kuma shi khalaf riwayar shi daga hamza ba wacin qira'a tashi ba yana karanta shi ne bi ishmam fasata'lamuna man ashabu sirati sirati bayna sad wa zai an gane ko sannan kuma khallad shi yana karantawa ne bil ishmam a wuri ɗai a farkon suratul fatiha da shi da haraf nan sun yi tarayya ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim to wannan shi ne zaka ji wata qira'at baka santa ba waɗanda suke ta'lilat na ilmul qira'at sun kace as-sirat shine wato da sadun yafi saboda shine akhaffu su ko wanda suka karanta da sinun misali suka ce ai sinun shine asali sirat ne laraba suke cewa amma sadun ta zama tuba da linata shi yasa suke cewa duk inda sinun take ko sadun ana iya ɗaukar wani a ɗora wurin ɗaya sai in dai dai wato ma'ana tana canza a larabci amma in ma'ana ba ta canza kawai sai ka ɗauki ɗayan ka a ɗora a wurin babu wani matsala ma'ana ba ta canza ba amma wanda ma'ana take canzawa suka ce to ba a yin wannan to ta'lil na ilmul qira'at da suka ce sirat asalin ta da sinu ne eh a wajen larabawa amma wannan qira'a ai ta saba mishi sai suka ce to saboda sinu shine asali wadan suka ce a saboda sabun shine akhaffu anan domin yafi saukin fada wajen karantawa sirat da kace wato sirat to amma tun da qira'o'i ne sun tabbata na farko nan alqira'at ba wa canjin ma'ana domin qira'at suna da alaka guda biyu wani lokacin ma'ana ta bambanta wani lokacin ma'ana ba ta bambanta to wanda ma'ana take bambanta shine wato malaman tafsiri suke kokarin a san qira'at kan a san ma'anonin su wanda yake kuma ta fuskar ma'ana ce wato karantawa ta lokaci kawai wannan kuma wajen malaman ilmul lugha da ilmul makharij su ne suke kokarin su bambanta maka wato asalin su sai dai abin da kamata mu gadi a karshe kafin in shiga cikin bayanin mas'ala shine ta'lili na ilmul qira'at kafin malamai su zo su yi wannan ta'lili ilmul qira'at haka Allah ya saukar da shi illa dai ta'lili ne na ilimi don saboda a faɗi waɗansu dalilai haka kuma ta'lili yana shiga cikin ilmul tafsir yana shiga kamar dalilan kaza dalilan kaza dalilan kaza shi na shiga cikin ilmul hadith a gano illolin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana ko ko ya za a fitar da wani hukunci illa da za a fitar da wani hukunci yana shiga cikin ilmin usulul fiqh akwai babi na masalikul illa yana shiga cikin ilmul lugha at-ta'lilatul lughawiyya wanda kafin malaman nahwu su yi ta'lilat larabawa suna magana da yaren su kenan da an yi ta'lil kawai babi ne na fage na ilimi da sauransu dai kuma a cikin kowane fanni ana gina shi akan ta'lil me yasa wani yayi kaza me yasa bai yi kaza ba me yasa aka ce kaza me yasa ba a ce kaza ba duk al'amari na duniya gaba daya zaka kasa shi ne me yasa aka yi me yasa ba a yi ba bincike ne wanda yake mai yawa ga ɗaliban ilimi to malam yace to kulna zamu ce amsa al-muradu bi ashabi sirat as-sawi abinda ake nufi da ma'abuta hanya madaidaiciya السالكون الصراط المستقيم waɗanda suka kama hanya madaidaiciya as-sa'iruna alaihi masu tafiya akan wannan godadin ko tafarkin an gane ko wal muradu bil muhtadin abinda ake nufin da shiryayyu al wasiluna ila al manzil waɗanda suka kai a wurin da ake bukata kina akwai bambanci tsakanin wanda ya hau hanya da kuma wanda yake har ya kai ya kama hanya har ya je ya kai ina fata an fahimci ne ta haka malamai suka bambanta tsakankanin su domin shi yasa kamar yanzu masu da'awa ya kamata su fahimci cewa akwai bambanci tsakanin mun kama hanya da mun kai mun kama hanyar aljanna shine muna akan akida ingantatta kuma muna da'awa shikenan amma mun kai aljanna shine cin nasara akwai bambanci tsakanin kama hanya da kai cin nasara ga kai ga kai gagaci da kuma cin nasara to kaga anan shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani da ta magana mai muhimmanci yake cewa mu abin da ya dame mu shine muna akan tafarki na gaskiya amma ba shine mu ne za mu ga cin nasara ba ma'ana da yawan ɗalibai da suka fara da'awa suna son su ne za su gai ganin cin nasara saɓanin turawa ma a duniya sai kaga masu gina ƙasashen masu gina jami'o'in masu gina kamfunan daban waɗanda za su zo su haɓakar da aikin daban ba dole bane in kai ka fara aiki sai kaga ƙarshen sa ba dole bane in kai kar shibka icce sai ka ci ƴaƴansa ko bishiya sai ka ci ƴaƴanta ba haka ake nufi ba kai dai ka ɗora ka yi iya ƙoƙarin ka wanda za ka iya kawowa sauran ba naka bane addinin nan manzo sallallahu alaihi wa sallam shi zo da shi bayan sa sahabban su suka zo suka ci gaba da aiki bayan su tabi'ina suka zo tabi'in tabi'ina suka zo har addini ya kawo gare mu dan haka zan ci a ce dole sai mun ga cin nasarar musulunci 100 bisa 100 ga idon mu wannan kuskure na ina fata an fahimce ni don haka ba dole bane kai dai kai iya abin da zaka yi sauran kuma ka bari na Allah ne Allah zai kawo din za su dora Allah ya gane da mu malam ya ce waƙila waɗansu malamai suka ce ashabu sirat sawi abinda ake nufi da ma'abuta hanya madaidaiciya humul ladina ma zalu ala sirat mustaqim su ne waɗanda ba su gushe ba suna akan wannan hanya madaidaiciya ko tafarki madaidaici ko godabe madaidaici wal muhtaduna waɗanda ake kira shiryayyu humul ladina lam yakunu ala tariq al mustaqim su ne waɗanda ba su kasance ba akan hanya madaidaiciya thumma saru alaihi sannan kuma suka kasance akan shi kenan aka ce ashabu siratus sawi su dama kamar yanzu misali a ce wanda ya tashi ya ga kanshi cikin musulunci to sai a kira su ashabu siratul siratul mustaqim su ko almuhtadun su ne waɗanda da ba akan musulunci suke ba daga baya suka fahimci musulunci sai suka shigo to shi yasa sai an ka bambanta tsakankanin su ta wannan fuska domin ma zaru bu su gushe ba dama a haka suke amma lam yakunu bu su kasance ba thumma saru alaihi sannan suka kasance akan shi kenan kaga daga baya suka kama shi suka kama wannan hanyar to kaga da wannan waɗansu malamai suka bambanta a tsakankanin waɗannan ma'anoni waƙila waɗansu malamai suka ce almuradu bi ashabu siratu sawi abinda ake nufi da ma'abuta hanya madaidaiciya ahlu dinil haqqi ma'abuta addini na gaskiya fi duniya anan duniya wal muradu bi man ihtada abinda ake nufi da wanda ya shirya al mutaduna ila tariqil janna waɗanda suka shirya zuwa ga hanyar aljanna fil uqba a ƙarshe an gane ko uqba shine makoma makoma ta gari kenan فلهم أوأة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار مكوما كنن نجدا نجري to dan haka dai kenan ana nufin ashabu siratus sawi a nan duniya wa man ihtada a lahira sun kama hanyar aljanna ana fata an fahimce ni to fa ka annahu qala malin yace kamar dai Allah ya ce fasa ta'lamuna manil muhiqqu fid dunya da sannu za ku san wane ne yake da gaskiya a nan duniya wal fa'i fasa ta'lamuna manil محق في الدنيا والفائز في الآخرة كنا ستعلم فستعلمون من والفائز في الآخرة وانيني يكي دربو أران تاشا الكيامة وندي تنسرة كنا وانا كما بعدين ينا شكا با آآنا التسليم الجدلي an gane ko ko nan kana iya cewa at-tahdidu ne domin ya ce kul kullum mutarabbisun fatarabbasu dukkan mu kenan kullu wahidin minna ko kullu fariqin minna mutarabbis kowanne daga cikin mu yana jira fatarabbasu to a ci gaba da jura to nan kuma me ake jira su munafikai suna jiran sharri alladhina yatarabbasuna bikum suna jiran sharri gare ku qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn abinda suke jira gare ku din sharri ya same ku to amma duk abinda ya samu mumini alkhairi na ko dai aje yaki mutun ya mutu ya shahada ko kuma ya samu ganima zai dawo da nasara kaga nan zaka iya samun yadda zaka harhada wannan tarabbus kin to wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi azabin min indihi aw bi aidina mu ko muna jiran Allah ya shafe ku ta azaba min indihi daga wajensa ta fuskar da ya ga dama ko ya turo iska ko abin da ya kama da haka an gane ko aw bi aidina ko ya ba mu iko mu yaƙe ku mu karkashe ku mu daure ku المهم دي كلمة تتربص كنا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن هدنا التهديد ني شيني ma'ana narko ne da tsoratarwa da sannu za a san wane ne mai gaskiya ina fata an fahimci ni wani lokacin kuma ba wai dan shi bai sani bane kaga nan tahdidi ne ko kuma wani lokacin at-taslimul jadali a sakan maka an san ba kai ne kake da gaskiya ba don saboda za a kai ga inda za a kamo ka inda yace wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin wa inna mu aw iyyakum ko ku la ala hudan akwai wanda yake akan shari'a aw fi dhalalin mubin akwai akwai wanda yake akan bata to kaga ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya shakka cewa shi ne akan gaskiya an gane ko amma na at-taslimul jadali ne idan ana so a tattauna da mutum sai a ce to a tsaya kamar abin da cikin ilmun nafs suke kira ash-shakhsiyyal inadiyya mutumin da yake ganin shi bai karba komai ga kowa kuma dole kowa sai ya karbi nashi to idan za a tattauna da shi ba za a nuna mishi cewa ba shi akan wato kuskure yake domin ba zai karba ba amma sai a ce to yanzu abin da za a yi mu ajina mu ka ajina ka kawo naka ra'ayi kawo dalilan ka ni ma in kawo nau in kawo nau dalilai sai a duba a gani wane ne yake da gaskiya to ta wannan fuskar ake samu a tattauna da irin waɗannan mutane to wannan shi ne abinda malam ya kawo ƙarshen wannan sura cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid kenan yanzu mun kai ƙarshen suratu wato taha a cikin waɗannan littattafai guda biyu yanzu kuma za mu shiga wato a cikin wato suratu al-anbiya kenan insha Allah ta'ala kenan za mu fara ne da kuma littafin as'ilatul qur'an al-majid domin shine kawo ayoyin da suke akan jerin ayoyi suratul anbiya mai tahqiq mai tahqiq wannan littafi Sheikh Mustafa al-Adawi yace yake yana kawo maganganu daga at-tahrir wa tanwir galibi farkon sura dan kawo bayanan da malin ya kawo wani lokaci yake cewa qala tahir ibn ashur in kaddi binon ba ta daya Sheikh ibn ashur yace rahimahullah Allah ya masa rahama sammaha salaf magabata sun kira ta suratul anbiya wato suratul anbiya fa fi sahih al-bukhari yazo a cikin sahih al-bukhari an abdullah ibn mas'ud daga abdullah ibn mas'ud qala yace banu isra'il kenan sura wadda ake ambaton banu isra'il ita ce wato suratul isra kuma ana kiranta suratu banu isra'il dan ya ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab wal kahfi da suratul kahf am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba min ayatina ajaba wa maryam da suratu maryam wadhkur fil kitabi maryama idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya wa taha da kuma suratu taha taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wal anbiya da kuma suratul anbiya an gane ko dukkanin da aka dara sura sura kenan an gane ko suratul anbiya kenan suratul lati yuzkar fiha banu isra'il wa suratul lati yuzkar fiha al-kahf wa suratul lati yuzkar fiha maryam wa suratul lati yuzkar fiha taha wa suratul lati yuzkar fiha al-anbiya misali haka zaka kaddara duk da yake ba wai cikin suratul anbiya dai an ka kawo aka faɗi kalimata al-anbiya ba malin yace to min al-itaqil awwali an gane ko suna daga cikin al-itaq da daddu al-awwali na farko wa hunna min tiladi suna daga tsohon gado na at-tarif shine abin da yake sabo at-talid shine abin da ka gare shi tun gadin gadin an gane ko to wannan shine an faɗi wannan daga Abdullahi ibn Mas'ud kenan ya zamanto daga salaf sannan kuma anan in shi ya ijtihadi sai a ce ijtihadin sani in kuma adu sahabbai sun tabbatar da wannan kina sai zamanto babu ne na abinda ra'ayi bai shiga cikin sa shi yasa sunayen surori akwai sunaye ijtihadiyya waɗanda aka saka akwai sunaye waɗanda ba ijtihadiyya ba ka kuma cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama zaka ga farkon kowace sura za su kawo al-asma at-tawqifiyya wal asma al-ijtihadiyya kusan mujalladi 11 ne a bugu na Jami'atu Shariqa ta kasar Dubai malin yace to wala yu'rafu laha lahasmun ghayru hada ba a san wannan sura tana da wani suna ba in ba wannan ba ووجه تسميتها ووجه تسميتها سورة الأنبياء abin da yasa aka kira ta suratul anbiya annaha dhukira fiha asma'u sittata ashrin nabiyya a cikin ta an faɗi asma'u sunayen sittata ashra nabiyyan suna annabi goma sha shida an gane ko wa maryam kuma an kira sunan maryam duk da ba ita ba annabi bace an gane ko zance mafi inganci mata babu annabawa daga cikin su an gane ko amma ita an ambace ta kenan nan min babu taklid malin ya kawo ta an gane ko ko kuma wanda suka tafi cewa kenan ita ma ba annabi ya ce kenan zama to an ambace maza sannan an ka ambace ta duk da yake ra'ayi ne wanda yake marjuh wato an rinjaye a kansa malin yace walam yati fi suratil qur'an fi suwaril qur'anil karim bai zo ba cikin alqur'ani mai girma mislu hadal adad irin wannan adadi min asma'il anbiya'i wato a cikin sunayen annabawa yazo da yawa fi suratin min suril qur'an a cikin sura daga cikin surorin alqur'ani adama fi suratul an'am sai abinda ya zaman zo yazo a cikin suratul an'am faqad dhukira fiha asma'u 18 nabiyyan an ambaci sunan annabi 18 a cikin suratu al-an'am fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi malam yace ila qaulihi wa yunus wa luta suratul an'am daga aya ta 83 zuwa aya ta 86 malam yace fa in kanat suratul anbiya hadhihi nazalat qabla suratul an'am idan an ka kaddara cewa suratul an'am ta sauka kafin suratul suratul anbiya ta sauka kafin suratu al-an'am faqad sabaqat bitasmi faqad sabaqat bitasmi bitasmiya bil idafati ila al-anbiya to faqad sabaqat ta samu gabaci kenan bit tasmiya sai an ka sa mata wannan suna bil idafati ila al anbiya aka danganta sunanta zuwa ga sunayen annabawa ko kalima ta annabawa wa illa malin yace in ba haka ba فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك تو إن با هكا با إن يكسنش سورة الأنعام إتتفار سوكا sannan anbiya ita sauka ba anbiya ita fara sauka ba domin in anbiya yi suratul anbiya ita ce ta fara sauka sai aka samu suna suratul anbiya ito tabi'i ne tunda ba a samu wata sura mai yawan adadin sunayen annabawa irin ta ba daga baya an'am ta zo da 18 amma har riga an sa suratul anbiya to amma in an'am ce ta fara sauka amma kuma daga baya sai aka anbiya ita sauka to ai an'am ita ke da 18 ita ko wannan tana da 16 to me yasa sai aka sanya ma an'am an'am ita fi cancantar a sanya mata suna suratul anbiya ita ko suratul anbiya sai aka samu suratul anbiya tare da wannan tana da 18 wannan tana da 16 to shine malam yace to in ba haka ba fa ikhtisasu suratul an'am ke banta suratul an'am bi dhikri ahkamil an'am da ambaton hukumce hukumce na dabbobin ni'ima aujaba tasmiyataha shi wajabta a sanya mata suna bi dhalika ism da wannan sunan fa kanat suratul anbiya suratul anbiya ta kasance ajdara ita an mafi dacewa min baqiyati suwaril qur'an da sauran surorin alkur'ani bi hadhihi tasmiya da wannan suna an gane ko ala anna min alhaqa'iq almusallama mala yace daga haqiqoki abun da yake haqiqanin abu wato gaskiya ko kuma abun da yake haqa'iq reality kenan da suke cewa reality da english da reality yana daga cikin tabbataccen abubuwa waɗanda ba shakka ba tantama a cikin su anna wajhat tasmiyati an gane ko cewa cin suna inda a sanya ma abu suna kamar ta fuskar da ake kallo la yujibuha ba dole bane sai an hankalta ma sunan wani abu da ya zo a cikin ta ma'ana wanda ya fi zuwa ba haka nan bane wani abu na iya maimaituwa sau da dama amma ba shi ake hankalta ma ba a sanya ma suna sura suna shine abin da malam ya ce malam ya ce to wahiya makkiyatun bil ittifaq ita suratul anbiya makkiya ce bil ittifaq an yi ittifaqi a makka ta sauka mara ya ce to intaha minhu bi lafzihi kenan in kaga an ka alifun da ha'un ana nufin an cira to wannan magana ne da lafazin mutumin kuma ga inda ta kari in an kawo alifun da lamun da ha'un ana nufin ila akhirhi har zuwa karshe etc ko etc da faransanci da english kuma etc mara ya ce to minat tahrir wa tanwir daga cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir aka kawo shi wannan muna kawo shi ne saboda dalibi ilimi ya samu fa'ida ta sanin wato cikin ulumul qur'an game da abin da ya shafi kuma makki da madali ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an da maganganu da malamai ka koma cikin at-tahrir fi ulumil qur'an ba at-tahrir wa tanwir ba at-tahrir fi ulumil qur'an na ustad dr musa'id at-tayyar kaga mazhabobi da maganganu na malamai musamman yana tahririn masail a cikin wannan littafi waɗanda an yi sabani akan su a cikin wato ulumul qur'an da haka in mutum ya samu ɗan tafsir guda biyu ba na cewa sun isa amma dai ko su kan rike wajen bayanin ka'idodin ulumul qur'an suna da muhimmanci wato kwarai da gaske to wannan shine abinda malam ya kawo abinda zamu kara anan shine suratul anbiya kalima ta wato anbiya bata ma zo ba a cikin suratul anbiya'i amma kuma gashi kuma an sanya mata sunan suratul anbiya an hankalta ma ma'ana domin akwai surorin da ma'ana ake hankalta ma misali kaga galibin surori ana ambaton kalimar da ta zo a cikin su suratul ra'd an hankalta ma kalimar ra'd ta zo wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi suratul nahl an hankalta ma kalimar nahl ta zo wa awha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyuta suratul haqqa an hankalta ma wannan kalima ta zo al-haqqa amma kuma suratul anbiya babu kalima ta anbiya amma an hankalta ma ma'ana al-anbiya suratu al-fatiha alhamdu kenan babu kalima ta fatiha cikin alhamdu amma an hankalta ma ma'anarta tana bude littafi ne koko da ita ake bude littafi sannan kuma suratul ikhlas babu kalima ta al-ikhlas cikin qul huwallahu amma an hankalta ma ma'anar tauhidi da ikhlasi shine ma'anar abinda surar ta kumsa yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam to yanzu zamu shiga cikin mas'alar mu ta farko mas'ala ta 691 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum yayi kusa kenan hisabin mutane asalin maganar iqtaraba hisabu hisabun nasi to amma da yake ana son a jinkirta domiri ya sake zuwa dan ba a cewa iqtaraba hisabuhum lin-nasi to sai an ka ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum nan asalin maganar iqtaraba hisabun nas to amma na ana son a ƙara waɗansu abubuwa sai an kai at-taqdim wa ta'khir saboda mutane su ne wato abin ya shafa sai an ka muhimmancin kusantowa abin sai an ka fara ga mutane yake ma'ana dan an ce iqtaraba hisabu kaga sai ka samu hisab a sai an ce iqtaraba yayi kusan linnasi ga su mutanen nan masu shagala fa hisabuhum hisabin su sannan kuma kaga damiri gai ya dawo zuwa ga mutaakhir lafzan wa rutbatan kamar yadda malaman nahu suke cewa ba a yadda da wannan ba to almuhimmu dai duk da yake tana yawa a samu sabari din su dan saba amma dai shine abinda galibin jamhurin nuhat sun tafi da shi sai an samu dalilai wani lokacin wani magana ko ta zo ko shaf ko abin da ya kama da haka malam yace to iqtaraba lin-nas hisabuhum Allah ya ce yayi kusa ga mutane hisabin su ko hisabin mutane yayi kusa suratul anbiya aya ta farko malam yace wasafahu bil qurbi Allah ya siffanta hisabi da kusanci wa qad mada min waqti hadha al-ikhbar ya shuɗe daga lokacin da aka faɗi wannan magana an gane ko aksara min sitti mi'ati amin shekara 600 nan shekara 600 shine lokacin da shi ba da yake rubuta wannan littafin domin yanzu ba zancen shekara 600 bane shekara 1400 da wani abu ina fata an fahimce ni an gane ko tunda wagga aya makkiya ce to yawanci makkiya ce kuma kinan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ba da shi da alisafawa ba muna da yanzu hijira tana shekara 1444 to kaga hijira kenan to kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara wato 13 a makka kinan sai ka kara shekara 13 da fara sabka alqur'ani izuwa yau kenan 1444 ga 13 sai su kama 1000 da ɗari hudu da hamsin da bakwai dole sai mun yi lissafin wannan ba da hijira ne ake lissafin fara sauka alkur'ani ba to almuhimmu da imanin ya ce shekara ɗari shidda fiye da shekara ɗari shidda to shi lokacin da rubuta wani littafi kenan to amma mu yanzu kaga ba za mu ce shekara ɗari shidda ba sai mu ce fiye da haka to yana daga cikin abin da ke sawa ilimi a kasashen mu baya ci gaba saboda galibi ana amfani ne da tsofaffin wato lissafi musamman a ilimin statistic yadda ake lissafin al'umma da lissafin waɗansu abubuwa da ilimi a ƙasashen mu galibi sai ka iske mutum ya tsaya akan abin da tsofaffin abin da sani amma baya amfani da abin da zai kai wato sababbin abubuwan da ake samu shi yasa cikin fagen da'awa ma muke samun matsala zaka ga misali yanzu akwai ababe sababbi al-mustajiddatul asriya da al-qadaya al-asriya da fiqhun nawazir galibi mutum baya mutaba'ar su a'a ba a ce ka daga karatun tsofaffin littattafai ba ko ko tsohon manhaji ko kuma ka karanta abin da magabata dole na ka haɗa abin da magabata shine a asali sannan kuma abin da duniya ta zo da shi ka duba gani in bai saba ma wato na shi ba shi yasa ga galibin Afirka da kasashen Laraba da kasashen musulmai abin da ya samu ci gaba kullun da tsofaffin wato nambobi ne muke aiki kuma ba ma kula da abin da yake zuwa yana kai da kawo don saboda mu amfana da shi wani lokaci malam yace to walam yujad yawmul hisabi ko yawmul hisabi ba'du ba a samu ranar hisabi ba a yanzu an ce ta yau kusa kuma gashi shekaru aru aru aru aru shekara 1400 da wani abu to kuma har yanzu kiyama bata tsayo kuma an ce ta yau kusa malam yace kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi annahu qaribun inda Allah ta'ala yana kusa a wajen Allah ake nufi wa in kana ba'idan inda nas duk da yake yana da nisa agun mutane kama kala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala ce innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin kiyama tana da nisa wa narahu qariba mu kuma muna ganin ta kusa a suratul ma'arij aya ta 6 da aya ta 7 wa kala ta'ala Allah subhanahu wataala ce wa yasta'jilunaka bil azab suna wato gaugawa ka kawo azaba wato suna neman gaugauto musu da azaba walan yukhlifa Allah wa'da Allah ba zai saba alƙawalin sa ba an gane ko to nan nan an ce su gaugawa ko an ce Allah bai saba alƙawarin sa ba to nan sai a ce kalma ta alwa'd bai ce walan yukhlifa Allah wa'idahu ba sai wadansu malamai suka ce dama da alwa'd da alwa'id dukkan su ana amfani da su cikin alkhairi da kuma wato kecewa ko azaba don ya ce wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam wasu ka ce a walan yukhlifa Allah wa'da shi alwa'd ana amfani da shi ne cikin alkhairi in kaga an yi amfani da shi wajen sharri to kamar an yi isti'ara ne ko mu ce wajen azaba kenan walan yukhlifa Allah wa'da Allah bai saba alƙawarin shi ba kenan nan azabar da aka musu alƙawari ko kuma wasu malamai suka ce a'a kafirai ba su da kima ga Allah to sai aka ce walan yukhlifa Allah wa'da Allah ba zai saba alƙawarin da yayi muku ba ku masu shiga aljanna su kuma dama azabar an ce in ku shiga aljanna za ku shiga kenan sai ta talazumin shi sai an ka hankalta ma fagen waɗanda ake gani da kima ba fagen waɗanda ba a ganin su da kima ba su ne kafirai Allah subhanahu wataala ce to wa inna yawman inda rabbik yini guda a wajen ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu ne wato da kuke lissafawa a qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Ibn Kathir ka alfi sanatin mimma ya'udun an gane ko sai zaman tonan wato qira'a su Hamza da Khalaf da Kisa'i da Ibn Kathir babu iltifati wa yasta'jilunaka ana magana ne da waɗanda ba sa nan suna neman a gagoto musu da azaba walan yukhlifa Allahu wa'ada Allah ba zai saba alƙawlin sa ba ko ko azabar sa an gane ko alƙawlin azabarsa wa inna yawman inda rabbika yini guda a wajen Allah ka alfi sanatin mimma ya'udun wato kamar shekara dubu ne na abin da suke lissafawa to amma an ka ce ka alfi sanatin mimma ta'udun sai zama to kamar an yi iltifati ne ma'ana kiran ka alfi sanatin mimma ta'udun ku rai waɗancan waɗanda ake magana da su kamar babu sunan kamar shekara dubu ne da abin da kuke lissafawa ko ko ka alfi sanatin mimma ta'udun kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarka sai zama to nan ma babu iltifati domin an ce inda rabbika to ka alfi sanatin min mata uduna anta wa ummatuka kamar shekara dubu ne da abinda kuke lissafawa da kai da al'umma ka sai zaman to ba a yi iltifati ba amma nan kamar bushara ne domin azabar da suke ganin kamar tana nesa ai sai an shekara dubu ne yini guda a wajen Allah kenan me ya saura ga tashin alkiyama abu ne da ke bai da isa sai zaman to kamar akwai tasliya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ko mu ce duka guda biyu sun hadu ga alƙawalin na cin nasarar mu'mine ga alƙawali kuma na azabtar da kafirai sai zaman to ayat ta hada uslubi guda biyu uslubu at-tasliya da kuma uslubu at-tahdid at-tasliya da sinu ne at-tasliyatu kenan lallashi wa tahdid da kuma narkotun da ana magana ne da muminai da kuma kafirai wallahu ta'ala a'lam kenan wannan ita ce amsa su suna ganin shi yana nesa Allah kuma yana kusa a wajensa athani malam yace amsa ta biyu da aka bayar kan cewa me ake nufi da kiyama tana kusa yace anna ma'anahu abinda ake nufi annahu qaribun bin nisbati ila ma mada a a kiyama tana kusa in an hankalta ma abinda ya gabata na rayuwar duniya min zamani da lokacin duniya kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna mithla ma baqiya min ad-dunya abinda yayi saura game da rayuwar duniya fi jambi ma mada ga in an hankalta ma ko in an ga an kiyasta shi an gane ko ana nufin sa nan bangare cikin bangare amma na ana nufin mi ana nufin in an hankalta ko in an lissafa shi ko kamanta shi da Hausa kai kamata mu fassara shi kamithli khaytin fi thawbin kamar dai khaytu ne wato zare kenan zamu ce fi thawbin a cikin wato sutura ko kaya domin zare ai bai da yawa idan mun hankalta ko mun ce zare daya ko mun ce zaren da aka yi saka da shi ai bai kai sutura yawa ba kinan ku kaga wancan yafi yawa to amma mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi da yazo ya ce wannan hadisi yana Imam Al-Hakim ya kawo shi an gane ko to amma kuma ya ce wannan in ka diba kuma cikin littafin Al-Jami' li Muammar bin Rashid an gane ko ko Ma'mar bin Rashid da kuma musannaf na Abdul Razzaq da Shu'ab al-Iman wanga hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri inma mithla ma baqiya min ad-dunya fima mada minha ka mithli ma baqiya min yawmikum hadha fima mada an gane ko wannan shi ne abin da ya kawo kina abin da ya saura na duniya yana tamkar abin da ya yi kamisli ma baqiya min yawmikum hadha fi ma mata ma'ana abin da ya saura na rayuwar duniya yana kamar yinin ku wanda kuke cikin shi abin da ya saura tana yiwa ya faɗi wannan magana lokacin barici ya yi misali sai a ce to abin da ya yi ma duniya saura kamar abin da ya mai yinin ku saura domin in an kai sanar da asar abin da ya saura kaɗan ne to shine abin nan amma mai tahqiqin wannan littafi yace walam aqif ala al-lafzi alladhi dhakarahu al-musannif shi wannan lafzi da musannif ya kawo ban ma gan shi ba cikin wani littafi na hadisi kaga wato adalci na ilimi ban gan shi ba baka gan shi ba ko baka san abu ba shine ba ilimi ba don kai ba kai ne ka san komai ba da kai ba Allah bane ba kai ka kewaye littafai da sani ba ba kai ka kewaye masalolin ilimi da sani ba in ka ce lam aqif ban tsayo akan shi ba magana ta rage ta kare wannan shine ladabi na ilimi yace walam aqif ala al-lafz alladhi dhakarahu al-musannif fi ma ladayya min min masadir na daga abin da gare ni cikin littafai kaga ba mallan ya ƙara takaitawa littafan da nake da su shikenan ko kuma littafan da na iya kai gare su in je cikin maktaba ko da ban littafin ban kai gare shi ba wannan ba shi ke nuna cewa ba abin nan yace to hadithu abi sa'id al-mutaqaddim shi ko hadisi na abu sa'id al-khudri wanda ne kawo wanda kamar lafazin ce ke kusa da wannan tafarrada bihi ali ibn zaid bin jad'an ali ibn zaid bin jad'an ya keɓanta da shi wa huwa da'ifun malaman hadisi sun rajja da cewa da'ifi ne kenan sai zamanto hatta da wanga lafazin ma da abi sa'id al-khudri hadisi ne wanda yake da'ifi to wannan kuma tunda ba a kin samu sanadin shi ba sai a ce da'ifi ne bai inganta ba amma kuma da sharadi wanda ya ce ya inganta to sai shi kawo hadisin da sanadin shi in ya inganta sai a yi aiki da shi shikenan kenan kaga wannan bai inganta ba amma abinda za mu gane ko da wannan hadisin bai inganta ba to ma'anarsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine karshen annabawa mu ne al'umma ta ƙarshe dangare mu ba wata al'umma kenan cewa kiyama ta yi kusa kuma ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi daban-daban ya faɗi alamomin tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama kuma suna suna ta bayyana kenan wannan yake nuna cewa shekarun da suka yi ma duniya saura ba su da yawa ma'ana shekarun da suka gabata sun fi yawa wannan ba tare da sai mun yi aiki dole da wannan wato zahirin magana ba ko wannan lafazin wanda ake cewa bai inganta ba dan haka kasancewar hadisi bai inganta ba shi ke nuna ma'anar da ke cikinsa bata inganta ba domin tana yiwa ta inganta a cikin waɗansu ayoyi ko hadisai wanda kuma yana da kyau ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan yana a samu hadisi bai inganta ba amma abin da ma'anar da akwai cikin shi kasancewar ta hadisi ba gaskiya bane danganta zuwa danganta maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba gaskiya bane amma kuma ma'anar gaskiya ce tana yiwa akwai ayar da ta tabbatar da wannan ko hadisi ko kuma a'a ko da babu wata ayar da ta faɗa karara in an hankalta mu din hankalta ma waɗansu nasoshi wannan ma'anar ma'anar ta tabbata ta inganta to me kake bukata tunda in muka dibi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine annabin karshe ya faɗi alamomin kiyama suna ta bayyana kaɗan kaɗan to kaga wannan ya nuna cewa tabbas kin wato abin da mu duniya saura kaɗan ne ko da kuma mun ce wannan asarkin bai inganta ba ko waɗannan asar da aka kawo to wannan shine amsar da za a bayar game da abin da ya gabata sai amsa ta uku malam yace as-salisu na uku annal muradu bihi abinda ake nufi qurbu hisabi kulli wahidin fi qabrihi hisabin kowane mutum yayo kusa ina fata an fahimci ni to kenan izmata domin da ya mutu shi kenan wa yu'ayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam abinda yake karfafa shi fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man mata faqad qamat qiyamatuhu wanda ya mutu kiyamar shi ta tsayu hadisi ne wanda yake wato shi mai tahqiqun littafi yace hadisi ne da'if an gane ko yace al-hafiz al-iraqi ya kawo shi a cikin takhrij al-ihya wato an gane ko ihya na ulumuddin na imam abu hamid al-ghazali ina fata an fahimci ne almuhimu da ya nuna hadisi ne wanda yake bai inganta ba ina fata an fahimci ne ai yake kawo da malamai daban-daban ibnu abi dunya ya kawo shi a cikin kitabul maut hadisi na anas yace bi sanadin da'if sanadin sa da'ifi ne wa min hadithihi rawahu al-askari imam al-askari ya kawo shi da imam ad-dailami kama fil maqasid al-hasana a cikin maqasid al-hasana na imamu as-sakhawi kenan wannan kuma yarda bai inganta ba bilafzi idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu kenan idan ɗayan ku ya mutu kiyama shi ta tsayu ba da wannan lafazi ba ba a ce man mata ba yace to wa sakata alaihi yayi shiru gare shi ma'ana bai yi magana ba bai yi hukunci ba shine sakata alaihi shi yasa malamin hadisi ko tafsiri ko fiqh in ya ka magana ana so a ga shakhsiyarsa ya yarda da wannan magana bai yarda da ita ba bayan ya yarda da ita ko bai yarda da ita ba me dalilan yarda menene dalilan rashin yardarsa na ake gane shakhsiyatul bahith da kuma wato shakhsiya ta mai ilimi kenan min ad-da'ifa yace kadiba cikin da'ifa kenan silsilatul ahadith ad-da'ifa na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to wannan kaga shine tahqiqi na wannan kenan sun nuna cewa wannan wato bai inganta ba a matsayinsa wato na hadisi an gane ko to kenan sai zaman to nan idan mutum ya mutu ai ya shiga tsarin kiyama sakan na farko da zaka bar duniya sakan na farko da zaka shiga kiyama yau zaka mutu sakan na farko da zaka ganin rayuwa wadda ba irin wannan ba rayuwar kiyama kenan hisabin ka yayi kusa domin zaka samu sakamako akan abin da ka aikata tun daga kabari da mutuwa kama tun daga daukar rai in kai musulmi ne zaka yi daukar rai mai kyau mai sauki tun daga daukar rai kuma zaka yi mummunan mutuwa idan kai mummuna ne shi yasa akwai wani likita daga cikin likitoci a nan Afirka ya musulunta sanadira ko musuluntarsa shine cewa wato yana aiki ne musamman gidan likita to sai ya gano ya yi konstate in ji masu faransanci ma'ano sai ya gano cewa idan musulmi ya mutu galibi bai ma ba su masanin mutumin ya mutu ya ce to amma idan mutum wanda ba musulmi bane arni ne ko kirista ya zo mutuwa galibi ya ce sai sun kulle ɗakin ya ce to irin wannan ya yi ta gani ya ta gani shi a dalilin musuluntarsa da masu kama masa aiki kusan sun kai mutum uku da suka musulunta amma guda ne har yanzu bai musulunta ba to kaga ashe tun daga mutuwa ma kafin ma mutum ya bar duniyar kafiri za ka ga yana kuwa kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum malaiku suna bugun fuskokin su da bayan su duk da yake abu ne na gaibi baka sa kamera ka ce bari in zo in gani amma dai kafirai irin kuwar da suke yi da azabar da suke gani tana nuna cewa wato ba sa akan gaskiya to wannan ma ita ma ce alama ce wanda ya kamata ai hattara da ita to abu na gaba sai arrabi'u na hudu anna kulla atin qarib duk abin da yake zai zo to kusa yake wa in talat wa in talat awqatu istiqbalihi koda kuma wato lokutan zuwan shi sun yi tsawo wa taraqqubihi da kuma jiran da aka yi masa shine taraqqub jiran abu Allah ce fa kharaja minha khaifan yataraqqab kenan duk yadda kiyama za ta tsayu to ai kuma kiyama kusa take an gane ko wa inna mal ba'idu alladhi wujida wan qarada abinda ake ce ma ba'id yayi nisa alladhi wujida abinda har an same shi wan qarada ya kare ya wuce to shi ne ake cewa yayi nisa amma komi nisan abu zai zo kamar da malam Bahaushe ke cewa komi nisan jifa kasa za ta zo an gane ko ولهذا يقول الناس شي يسا mutane suke cewa inji malam idza safaru min baladin ila balad balad idan suka yi balaguro daga wani gari zuwa wani gari ba'da ma wallaw zuhurahum bayan sun juya sun bada baya ba'da ma wallaw zuhurahum al balad al awwal bayan sun juya sun bada baya daga garin da suka bari shine na farko kenan al balad al balad thani aqrabu sai su ce garin da zamu je kenan shine na biyu shine mafi kusa wa in kana ab'ada masafa ko da ya kasance ya fi nisa kenan nan abinda ake son a ce daga lokacin da mutum ya daga daga lokacin da mutum ya daga ya bar garin da yake ya juya to ko da garin da ya bari din bai jima da barin shi ba to wancan garin ya fi kusa saboda bi saboda can ne zai shi kenan ma'ana dai duk abin da zai zo yau da gobe zuwa zai yi tabbas wa kullu ma huwa atin at shi yasa suke cewa duk abin da aka ce gobe ne ko gobe an sanya masa lokaci to shi kenan malam bahaushe yana da wani karin magana malam bahaushe yana da karin magana da yake cewa rana ba ta kumya sai dai uwar ɗiya ta yi kumya da an sanya rana sai dai su yi ta gusuwa ƙarshe dai a gane in gaskiya ne ko kuma ƙaryata ne akwai kuma masal da ake bugawa na larabawa na wani mutum sarki da yake yana da ranaku guda biyu wato na azabtarwa da na kuma kyauta a ranar da ya fito ranar rahama duk wanda ya haɗu shi kyauta zai masa a ranar da ya zo ranar azaba duk wanda ya haɗu shi kashe shi zai to da aka na kiransa ina ganin Nu'man bin Bashir in ban manta ba ko sarki Nu'man ina ganin Nu'man ko bin al-Munzir na suke cewa sunansa almuhimmu ya fito shi wannan sarkin sai ya haɗu da wani mutum kuma ya haɗu da shi ranar azaba da ya haɗu da shi ranar azaba sai ya ce to ayyo ya zo ranar kisa ne sai ya kama shi ya da shi zai kashe shi sai ya ce to da Allah shi ya yarda a kashe shi amma zai je a bari ya je ya yi ban kwana da iyalinsa ya yi musu wasiyar sannan ya dawo to shi kenan sarkin ya ce a ba za a yi haka ba sai yi ya ce to wa zai maka lamuni sai ɗaya daga cikin fadawan sarki ya ce shi zai masa lamuni ma'ana idan wancan bai zo ba to a kashe shi shi kenan sai aka sake wancan mutumin ya shi shi kenan ana nan ana nan sai safiya ta waye aka zo a zahar aka zo har kusan la'asar ta yi har zuwa kuma rana tana batun za ta faɗi ana ta jiran dai da lokacin ya kare a kashe shi wannan mafadan sarki kawai rana ta kusa ta faɗi sai aka ga wani mutum tafe ana tsinka alamar dan adam to shi ne ake cewa sarkin yana cewa in ya kusadru hadal yaumi walla fa inna gadan li nadhirihi qaribu idan dai sadru yawm sadru hadal yawm kamar a ce kirjin wannan yini ko mu ce gaban sa ya juya kenan ma'ana in har ya kasance yinin ya wuce rabi wato ya gaba da gaban sa kenan shi yini zai juya fa inna gadan linadhirihi qaribu ai ita gadan gobe ga mai jiranta kamar za ta zo ne to kun ga da wannan ake nuna cewa duk abin da zai zo zai zo wannan mutum aka ce ya zo sai ya ce gashi ya cika alkawali sai sarkin ya ce to shi wannan ya ba ya yi maka alkawali ya ba da kansa kai kuma kayi alkawali ka je ka dawo to ni fi cancanta a ce na muku wato abin nan wannan ana ba da misali shi na alwafa'u cika alkawali da laraba suka sance suna da shi kuma ba ana nufin ba a'a wato cikin mutane ko lokacin jahiliya ana samun mutane masu ɗabi'o'i na gari ko kuma a wani fage ko a wani fanni suna da ɗabi'a ta gari to wannan kistoshi ne da ake kawo na larabawa ba abu ne wanda za a cewa tabbas ga sanadinsa ko sai ya inganta ko dole sai an yi aiki da shi a'a ana kawo su ne irin kistoshi da ake cewa wato ana buga misali da su don haka ba dole bane sai ka karba kuma mu ce abu ne wanda yake gasar da ko ya inganta ba don kan wani ya faɗo mu ya ce an ce kaza an ce kaza wallahu ta'ala alam to waɗannan su ne amsoshi guda hudu da aka bayar da an ka ce hisabin mutane yayi kusa ko a ce ana nufin a wajen Allah ne wato tun da yini a wajen Allah kamar shekara dubu ne yinin yinin mu yini mu dubu a wajen Allah shekara wato shekara dubu a wurin mu wato yini guda ne a wajen Allah ko kuma a ce a'a an hisabi ya kusanto domin an hankalta ma a lokacin duniya wanda ya wuce ya fi yawa ko kuma a ce a'a kowanne daga cikin mu idan ya mutu hisabinsa ai ya haɗu da shi domin tun daga nan zai fara samun sakamako ko kuma a ce a'a komi nisan lokaci abu ne wanda yake mai kusa zai zo yan uwa musulmi waɗannan su ne amsoshin da malam ya kawo ƙarƙashin wato wannan mas'ala to sai dai akwai abubuwa kamar yadda muka saba karawa wani lokaci in muka ga abu mai muhimmanci muna dan kara shi saboda wato fa'ida ta haɗe kowa da kowa nan da an ka ce iqtaraba lin nasi hisabuhum hisabin mutane yayi musu kusa to ai ba mutane idan ai ma hisabi ba an gane ko to na aljannu bai yi kusa ba su ma ai za a yi musu hisabi sai a ce to na ambaci mutane amma ba wai dan su kaɗai ba saboda akwai min babin talazum in za a yi mutane hisabi za a yi ma aljannu hisabi in za a yi ma aljannu hisabi za a yi mutane hisabi in an ce hisabin mutane ya kusa na aljannu ma ya kusa in an ce hisabin aljannu ya kusa hisabin mutane ya yi kusa sanafruhu lakum ayyuha thaqalan kinan mutane da aljannu za a yi ma hisabi an ce na mutane ba dole ka ce an faɗi na aljannu dan na aljannu yana tare da mutane wannan shine abin da zamu fahimta wallahu ta'ala أعلم mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 692 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwabatu hala muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace ma ya'tihim min dhikrin bai taba zo ba mutane ba wato ambato min rabbihim daga ubangijinsu wa'adi ko tunatarwa kenan wato shine min zikrin wa'azi ko ambato ko tunatarwa min rabbihim daga ubangijinsu muhdathin wanda yake an fara shi suratul anbiya'i aya ta biyu wa dhikrul ati min Allah malam yace ambato ko tunatarwa wanda za ta zo daga wajen Allah ta'ala Allah madaukakin sarki huwa alqur'anu shine alqur'an wa huwa qadimun shi ko qur'ani qadimun da dade na la muhdathun ba abu ne wanda an ka karar da shi ma'ana an ka kaga shi ina fata an fahimce ni to anan sai mun yi hattara da an ka ce alkur'ani kadimun wato shi alkur'ani min babil ikhbar ko Allah subhanahu ta'ala akwai sufin da ake sami shi min babil ikhbar ba min babi wato at-tawqif ba ba ka dauka suna ka sanya ma Allah ko sifa ka sanya ma Allah sai inna ya tabbatar da ita amma min babil ikhbar suka ce ana saka su to anan da malam ya kawo shi mai littafin bai ta'aliki ba duk da kina zan yin ta'aliki wani lokaci game da abin da shafi aqida sultani na Allah shi na yanzu sultanu kalkadim shi sultan na Allah an sifanta shi da kadim wannan nassi ne an gane ko to amma kuma a ce an sifanta alkur'ani da kadim ko Allah kadimun ne ko azali waɗannan min babil ikhbar ta lugha a fahimci cewa ga abin da ake nufi da su amma ba a sanya su sunaye ne na Allah ko sifofi na Allah ya kamata mu fahimci wannan ina fata an fahimci ni to don haka ya kamata mu fahimci ba a cewa kadimun nan yana nufin ta fuskar luga abu ne da dadde ba faruwa yayi ba amma ba ta fuskar suna Allah bane ko sifa ce ta Allah domin alqur'ani magana Allah ce magana Allah kuma sifa ce ta Allah kenan sifa ta Allah kuma za ta koma ne zuwa ga zatin Allah duk abinda an ka danganta ma sifa ta Allah an danganta ma zatin Allah duk abinda aka danganta ma zatin Allah zai shafi sifa ta Allah subhanahu wataala ko min babil mutabaqa ko min babil talazum ko min babi wato at-tadammun kamar da malaman wato aqida suka yi bayani ina fata an fahimce ni kamar da kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi magana mai kamar wannan malam yace qulna zamu ce al-muradu muhdathun inzaluhu abinda ake nufi da muhdath ba ita maganar Allah bace aka fara ko aka gagga misali ana nufin saukar da ita shine abin da yake wanda yake sabo domin zuwan ta gare mu shine yake sabo amma ba ita maganar bace take sabuwa amma Allah subhanahu wataala yana magana lokacin da yaso yi magana ba wanda yake sai hana Allah ya magana ko ba a ce Allah yana magana ba da magana ba Allah ba yana magana a'a Allah ne ce yana magana kuma ya yi magana da annaba ba a ce mala'iku ne aka turo kawai suka yi magana Allah baya magana kenan kenan Allah ya koma kamar kurma an ce mutakallimun bila kalam Allah yana magana ba da magana ba kenan Allah ya koma kurma to idan ku kurumta ta zama to sifa ce ta tawaya ga dan adam ya za ya danganta ta zuwa ga Allah subhanahu wataala har da dabbobi da ba sa magana irin wadda muke ji domin ba ba sa magana bari Allah ya faɗa tsuntsaye suna magana sun yi magana da hudu don hamma Allah ya sanar da sauran annabawan shi annabi Sulaiman ya san da wannan da kuma annabi Dawud misali ba wai ba sa magana bane suna yin irin tasu to amma anan in ka sifanta Allah da kurumta ai kaga ko bai banta ka sifanta Allah da abin da bai dace ba ina fata an fahimci ni kuma in ka ce yana magana ba magana ba to kaga ai har yanzu dai kurumta ne to kuma bai yiwa naqidaini an yartafi'a jami'an kishiyoyin abu biyu kuma su koru abu ya zama to ba gaskiya bane ba ƙarya bane to menene shi kenan misali kamar yanzu al-mu'tazila da suke cewa manzila bainal manzilataini abinda suke nuhi da manzila bainal manzilataini a ce yanzu misali mutum in ya aikata kaba'ira shi ba mu'mini bane kuma shi ba kafiri bane to menene shi kenan kuma kaga irin waɗannan soki burutsu suna da yawa ina fata an fahimta الثاني نبي وسكتي أن المراد به أبن أكنو في دشي ذكر يكون غير القرآن wato ambato wanda ba alqur'ani ba min mawa'izir rasuli sallallahu alaihi wasallam na daga wa'azin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi wa gai wato wa gairihi da wani abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi da shi kenan yanzu wa'azin da zai yi da sahabbansa da kuma wadanda suke yin wa'azi kenan nan su ne ake nufin wa'azin su domin su maganar dan adam kagatta akai su suke shi shike yin ta halitta ce amma maganar Allah ba halitta bace don Allah ba halitta bane kiran waɗansu suka nufin banda abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa na alqur'ani ba da bayanin da yake wajen fassara alqur'ani da sahabbansa shine ake nufi wa nusiba ila Allah ta'ala sai an ka danganta wannan wa'azin zuwa ga Allah bayan ku manzo da yake yin sa ko sahabbai li anna mau'izata kullu wa'izin domin dukkan wa'azin mai wa'azi bi ilhamihi sai da wato ilhami na Allah Allah ya tusanya maka yadda zaka yi kai wannan wa'azin domin idan Allah ya kwace kalmomin ko ya hana magana ba za ka iya yin ta ba bi ilhamihi wa hidayati kuma da shiryarwa ce ta Allah Allah ne ke shiryar da kai ka hada wani dalili da wani dalili ka fitar da wani bayani ka bada amsa ko ka samu dacewa ko ba za ka samu dacewa ba malam yace as-salisu abu na uku anna al-murada bi-dhikri abinda ake nufi da az-zikra ambato az-zakiru mai ambato kidan an yi masdar ne amma ana nufin ismul fa'il domin masdar yana zakkuwa bi ma'ana ismul maf'ul ko bi ma'ana ismul fa'il wani lokacin ma ko bi ma'ana abin nan zarfu zaman ko zarful makan ko ismul ala duk dai yana iya tashi daga asalin abin da an ka sani malaman wato ilmu sarf da anniyaba fil awzan da kuma anniyaba ma a cikin ilmin bukka daban-daban wato sun san da wannan to almuradu bi dhikri abinda ake nufi da adh-dhikru nan duk da yake masdar ne adh-dhakiru ismul fa'il mai ambato ake nufi wa huwa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yu'ayyiduhu abinda yake karfafa wannan fassara qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi siyaqil aya a cikin siyakin wannan aya inda yace wa asarru an-najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum kaga wa asarru an-najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum nan adh-dhikr suna nufin azzakir domin nan musu maida abin zuwa ga alkur'ani sai suka maida zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan an ma'anarsa kenan anan ma ya'tihim wato min zakirin min rabbihim babu wani mai ambato mai tunatarwa wanda zai zo musu muhdathin wanda yake sabo domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da babu shi Allah ya turo shi shine abin da ake nufi akan wagga fassara da malam ya faɗa yace wa ala hadha yakunu ma'ana qawlihi akan wannan fassara sai zamanto abinda ake nufi da da da fadar Allah subhanahu wataala illa istama'uhu ay illa istama'u dhikrahu wa maw'idahu da aka ce ma ya atihim min zikirin ai ma ya atihim min zakirin ne babu wani mai ambaton da zai zo musu muhdathin wanda Allah ya turo shi sabon mai wa'azi tun da da babu shi wadansu sun gabace shi ko ba haka ba illa stama'uhu sai sun saurare shi ai illa stama'u zikrahu sai sun saurari wa'azin shi wannan mutumin wanda ya zo mai wa'azi wa mau'izatahu da kuma wa'azinsa wa hum yal'abun kuma suna wasa alhali ko ba abin wasa bane to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wato wannan aya kenan kuma insha Allah ta'ala ga dukkan alamu nan ya kamata mu dakanta yana da kyau kuma dalibin ilimi ya fahimci yadda ma'anonin maganar suke amma dai a takaicen takaitawa nan min zikirin min rabbihim muhdathin ana iya ɗauka shi alqur'ani to illa stama'uhu sai a ce sai sun saurare shi in an ce sun saurare shi duk waɗannan maganin ba su cika rojina ba domin wanda ya saurare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani ana iya cewa ya saurare alqur'ani kuma ana iya cewa ya saurare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam domin as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari kamar da malaman ahli sunna suke cewa as-sautu sautin na mai karatu ne amma magana maganar Allah ce kenan kaga babu matsala illa stama'uhu ko a ce sun saurari Qur'ani ko a ce sun saurari manzo ai shi Qur'anin wanda ya saurari mai karanta shi ya saurari Qur'anin kuma ya saurari sautin mai karanta shi dan haka waɗannan dai ma'anoni ba su karo da juna ba sai dai muhdathin in magana ce ta dan adam halitta ce kaga ta aka yi tana da farko tana da ƙarshe in kuma an ka ce alqur'ani ake nuhi da zikr nan sai zamanto muhdathin saukar shi ko jin shi yake sabo gare su illa stama'uhu wahum yal'abun to wannan shi ne abinda malamai suka faɗa yan uwa musulmi ya kai kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh